الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بل da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ƙara sada mu a cikin wannan rana ta juma'a da ya sa mu dace da lokaci da Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'o'i a cikin wannan rana ta juma'a abin ƙi da yake cikinta Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da shi ya ba mu zama lafiya a ƙasarmu wannan sa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana waɗanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya yi musu rahma mu kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe idan ƴan uwa ba su manta ba sahatuttukan da suka gabata muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato nana Aisha wacce mun ji irin abubuwa da malam ya kawo mana a kanta wanda har mun zo gurin da yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarraba ta kamar yadda yake jarraba duk wanda yake so daga cikin bayansa dangane da wani abu don ya ga irin yadda ɗan adam zai ɗauki wannan jarrabawar don Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa kuma matsayi a gurinsa to haka kazalika da yawa Allah maɗaukakin sarki ya jarrabu mutane da dama mafiya ƙololuwa su ne annabawa Allah maɗaukakin sarki ya jarraba su aka gangaro kan waɗanda suke bayi na gari su ma Allah maɗaukakin sarki bai bar su ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana jarraba mutum daidai imanin wannan mutumin ne so da haka ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya bari sai ya jarraba shi a cikin wannan rayuwa sai dai kai irin jarrabawar da za a yi ma watakila ɗan uwanka ba irin wannan jarrabawar za a yi masa ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki idan ya jarrabe mu ya ba mu kuma ƙarfi na ɗaukar irin wannan jarrabawar da ya mana don mu samu mu ci jarrabawar wanda yake Allah maɗaukakin sarki da kansa ya gaya mana a ƙur'ani irin hanyoyi daban-daban da yake jarraba ɗan adam na لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين kaga nan abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi lissafin su masu yawa wanda kusan za ka ce su ne rayuwar لنبلونكم من الخوف falju'i za mu jarrabe ku da tsoro da yunwa za mu jarrabe ku da mutuwa za mu jarrabe ku da fari kaga wa'annan kusan in ka kalle su za ka ce su ne kusan rayuwar su ne rayuwar ɗan adam domin ɗan adam duka abin da yake a rayuwar za ka ga a kansu ke zagayawa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon cin jarrabawa idan ya jarrabe mu da yawa a cikin bayan Allah akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarraba su wasu sun faɗi wasu kuma sun ci wa'inda suka faɗi ko kuma wa'inda suka ci kowanne Allah maɗaukakin sarki yana mai da shi wani matsayi wanda shi ya dace da shi wanda ya faɗi ya faɗi idan da yana sama za a iya dawo da shi ƙasa ya danganta da yadda Allah ya ga inda ya dace da shi haka wanda ya ci shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗaukaka shi wani zubin ba in an ce ɗaukaka ba wai ka ga mutum ya zama wani ba an zama da ba misali da ba shi da kuɗi yanzu ya zama kaza a'a ba haka Allah maɗaukakin sarki yake ba wani in aka jarrabe shi ya cimma za a iya kuma samun ɗaukaka da girma ne a gurin Allah maɗaukakin sarki ya zamto ya kusa da Allah maɗaukakin sarki saɓanin kafin a yi masa jarrabawa to ba wai ɗan adam ya ƙaddara cewa in an jarrabe shi ba to bayan jarrabawa kuma zai ga wani abu ya zo mashi wanda yake a fili ko na duniya ko wani abu hakan nan Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da ya dace da kai sannan kuma yana yi wa kowa ne a cikin bayansa abin da ya cancanci ga wannan bawa domin kai kanka baka san me ya dace da kai ba amma Allah maɗaukakin sarki da ya yi ka ya san abin da ya dace da kai shi yasa sai ya maka abin da ya dace da kai a san da ya dace a yi maka hatta san da ya dace kai ba dole ka san yanzu ne ya dace a yi min kaza ba amma Allah maɗaukakin sarki ya san cewa lokacin da ya dace a yi maka kaza shine wannan lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya maka lokacin kuma da bai dace ba Allah maɗaukakin sarki ya sani shi sa kamar addu'a lokacin da ɗan adam ya addu'a wani yakan buƙaci ya ga cewa ya yi addu'a to ina addu'ar take ya ganta to Allah maɗaukakin sarki kuma ba haka yake ba za ka iya yin addu'a ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan addu'ar ya karɓi roƙon da ka yi masa amma kuma cikin ikonsa sai ya ajiye maka wannan addu'ar taka sai ka je lahira sai ka ga wani abu na lada Allah maɗaukakin sarki ya ajiye maka shi kashi ya zo ya same ka to haka Allah maɗaukakin sarki yake a lokacin kuma sai ka ga mutum yana yin murna cewa ga wani abu kuma da ya samu na lada wanda watakila da bai son da shi ba to kamar haka ne idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ka ko kuma ya maka wata jarrabawa to ba dole idan bayan jarrabawa kuma ka ga wani abu wanda kake tunani ya same ka ba ya same ka so da haka kai dai ka yi sa a ranka cewa za ka mai da lamuranka zuwa ga Allah bayan jarrabawa da kafin jarrabawa da halin da ake cikin jarrabawa idan ka tsaya ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki yi maka abin da baka zato a duniya ne ko kuma a lahira ne da yawa daga cikin al'umma jarrabawa sukan faɗi lokacin da Allah ya jarraba su sukan faɗi wani za ka ga in an jarrabe shi zai ƙoƙarin ya samu mafitarwa kansa zai ta ƙoƙari ta hanyar da kowace irin hanya zai manta da Allah maɗaukakin sarki amma shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya san da cewa ya rubuta cewa ga san da za ka fita daga cikin jarrabawan idan ka mai da lamarin zuwa gare shi sai sai iyaye maka amma idan ka dogara da kanka sai Allah maɗaukakin sarki ya bakka kai ka je ka fitar da kanka daga cikin halin da kake ciki bari mu je to ga wani dan uwa ya shigo cikin shirin sai dai kuma ta yanke masa amma Allah madaukakin sarki idan ya jarrabi mutum to wannan jarrabawar kamata yi kamar da ita zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana wata mata da ɗanta ya mutu an jarrabe ta ɗanta ya mutu ga ta bakin kabari tana kuka nan sallama ya ba ta haƙuri ya ce ta yi haƙuri abu na farko in an jarraba ka haƙuri ake so ka yi wace mata ta yi haƙuri to bari mu je ga dan uwa yana ta shigowa cikin shirin assalamu alaikum muna tare da wa alaikum assalam muna tare da muna tare da Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da to nan sallama ya bata hakuri yace ta yi hakuri ɗanta ne ya mutu kaga jarrabawa ce amma bata san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta ce ya rabu da ita to assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Yawwa Aminu Kidir Idris barkanka da aiki.
dawa barka ka dai da wa muke tare Yawwa kai kuma kana tare da Bashir mai nasara bi mako bozo daga kungiya warware yanzu.
na'am
To ne wa Malam Abdullahi Usman Umar gadan kana barka da zuwa.
na'am
To gaskiya um, Malam Aminu gaskiya tarihin Nana Aisha muna fuskan muna fahimta abubuwa da dama saboda hakurinta bi ma'ana gaskiya abubuwa sosai mun fuskanta game da tarihin Nana Aisha sosai da sosai.
na'am Na na farko hakurinta bayan hakurinta kuma da ba ta hakuri ba saboda ita kuma Allah Ubangiji mai girma da daukaka ita ko ayoyi guda tara na'am saboda kurin a wancan
hmm haka da ba ta hakuri ba da haka ma ba za ta faru ba Allah ubangiji ya kara sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutunci da karanci Allah ubangiji ya kara sa ma kan tafarkin sabon manzon Allah to amin aminu fasiki na tsara da kun ba ka ta lafiya to to wannan dan uwa ya ba da tasa gudunmawar a cikin shirin kuma kai tsaye bari mu koma ga dakta don mu ji eh, me za mu dora duk da dai mun taho gangara a tarihin uwar muminai na na aisha allah ya kara mata yadda kamar yadda muka sani kullum mukan kasance tare da ku ni aminu kadir idris tare da dakta abdallah umar usman gadanga dakta wannan satin da me za mu dora a tarihin wannan baiwa allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على آه، خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan rana mai albarka ranar Juma'a a wannan fili mai albarka filin tattauna akan tarihin magabata na kwarai mutsatsinci darussa a ciki da za mu yi koyi. Na'am yan uwa musulmi mun daɗe akan Nana Aisha kwarai. Daɗewar mu akan ta yana nuna matsayinta. Daɗewar mu akan tarihinta yana nuna darajarta. kuma yana nuna kaunar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan mu nuna irin hoto da gini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa iyalinsa kafin ya bar duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya mata rahama ya jiganta kamar yadda dan uwa Malam Aminu ya tattauna da dan uwa masu sauraron mu dan su kasance suna tare da mu kullum mu rinka fahimtar ana gane abin da muke faɗa to yau insha Allah za mu dora ne akan karamci nana na Aisha karamci jama'a karamci abun so ne karamci abun kauna ne Ah, duk mutumin da yake karimi ne to zai zama karimi a wajen Allah insha Allah kuma karimi a wajen mutane kuma mutum yana yin karamci don ya samu lada a wajen Allah kuma ya samu addu'a ta kwarai nana Aisha mace ce wacce take bata san ruwa ba ina so iyaye na mata su biyo mu don su yi koyi da nana Aisha ku ji abin da Allah ya hore wa nana Aisha ku ji irin yadda take wa al'umma karamci sai kuma mu kwatanta da rayuwar mu yau matan alhazanmu da matan masu kuɗin mu da mawadatan mu suna koyi da nana Aisha wajen karamcinta Aisha Allah ya ƙara mata yadda ah, mata annabi ce kuma ta yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah a iya shekarunta sannan kuma duniya ta tabbatar da wannan koyi nata Ata ah, ibn Abi Rabah ya ruwaito yana cewa wata rana ah, Muawiya ya yi aike zuwa wajen wato ah, Nana Aisha zinari ne ya hada mai yawa taukin min zahab ah, da jauhari da kayan kwalliya da kayan ado am, an yi kimanta wannan abun zai kai wato wato wato dubu ɗari wallahi malam da aka kai wa nana aisha gaba ɗaya daga muawiya sai ta ɗauka ta raba matan annabi gaba ɗaya ta ce ku yan uwana ne ga wannan na baku ku je ku raba a kowa ta sace kwalliya da shi wannan yake nuna mana ashe zafin kishin mace kishi na kishiya bai kamata idan alheri ya zo mata ta toshe wa kishiyar ta alheri ba kuma na aisha ta gaya mana ita ce ta ce ana mura'atun ghayur ni mace ce mai tsananin kishi amma ku duba duk kishin da suke da shi ma'auya ya aiko mata da kayayyaki su zinari da sauransu wanda wanda wanda ya kai da aka yi mai kima ya kai dinari dubu ɗari amma subhanallah ta raba wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama ke kuma yau tsakaninki da kishiyarki la'anta tsakaninki da kishiyarki zagi tsakaninki da kishiyarki bakin ciki tsakaninki da kishiyarki ɓoye alheri abincin da mai gida ma zai kawo kuna bakin ciki ku ba junanku sau da yawa mata sukan sukan kawo kukan cewa kishiya ta hana 'ya'yanta ta hana 'ya'yanta 'ya'yan mijinta kenan abinci a lokacin girkinta wannan bai da kyau a ƙasar nan an samu kishiyoyi sun zuba 'ya'yan kishiyoyinsu wannan wannan shinkafar bera su samu su magani su kashe su ko kuma mai gida ya kawo wani abu ya ce a raba a ɓoye a ƙi a bayar duk ɗabi'un mata ne a irin wannan zamani to ya kamata a ji tsoron Allah a gyara ummu zarra ta kasance tana zuwa gurin nana Aisha koyaushe ta ce wata rana Ibn Zubair ya turo da nana Aisha wata dukiya mai tarin yawa ta ce ina zaton kudin ne ya kai dinari wato a a dubu ɗari da tamanin Ibn Zubair ya turo nana Aisha ta ce a kawo a kawo abin abin abin abin ajiye wannan kuɗi aka kawo a lokacin tana azumi ta zauna ta yi taraba mutane ta yi taraba mutane ta yi taraba mutane har sai da ta karar da shi har zuwa yamma abin mamaki da ta zo yamma ta yi sai ta ce wa baiwa a gidanta ya jariya halin mai fitri kawo min abin buɗe bakina sai yarinyar nan ta zo mata da gurasa da mai sai take cewa ita ummu zarra ya ummul mu'minina yanzu duk dukiyar nan da kika zo kika raba kika kasa ajiye wani abu da zaki sai mana ko nama na mu yi buɗe baki da shi ki zo ki raba kuɗi wajen dubu ɗari da tamanin zinari ko dirhami amma abun buɗe baki gagara a gidan annaba aka zo aka ta rabar da shi gaba ɗaya wannan ɗaya ne daga cikin karamci karamci karamci na nana aisha wallahi abin da za ta yi buɗe baki ba ta bari ba ta ce ba komai a karki zarge ni da abin da na yi na karamci na taimaka wasu da kin tunatar da ni a lokacin da nake rabawa da na dan ajiye mana wani abu samu dan abin da zamu yi bude baki amma na manta ba wa mutanen shine a raina Allahu akbar Allahu akbar urwa wata rana yake cewa na gana na Aisha tana raba a ido na na gani urwa ce saboda karamcin na Aisha a ido na naga tana raba wato wato kudi ya kai dubu saba'in tana daga rigarta tana daukowa tana bayarwa tana daga rigar tana daukowa tana bayarwa wannan yana nuna mana cewa na na aisha mace ce karimiyar gaske kuma da mun karanta da ku yan uwa masu saurare ga tana yin asusu ta yi asusu don ta tara ta tara kuɗi ta bayar to yau abin da ke damu mu akarmu kallahu mata yau wasu daga cikin mata malamin Allah ya saka da alkhairi wasu Allah ya ba su mazaje mawadata amma ina gaya maka ba su barin mazan ma su yi alheri kaga fa ba kuɗinta ba a'a ta bar mijinta ma yayi alheri ma ba za ta bashi ba to me haka me mata me suke nema irin waɗannan manyan mata waɗanda ba sa barin masu gidajen su taimaka wasu ka ga mace ta hana mai gidanta ya taimaki uwarsa mace ta hana mai gidanta ya taimaki ƙannansa mace ta hana mai gidanta ya taimaki makota sutura kaya kaya ɗin na tsohon kaya da ake sawa wallahi akwai waɗanda ba sa barin masu gidajen su bada kwancen kaya ita za ta ce ni nake so za ta kwashe da yan uwanta talaka za ta rarraba to yana da kyau in dai kuma bata je ta sayar ba ko to malam bari mu je sashen mu na sallace sallace kafin mu dawo mu dora da Allah ya bada afuwa dai kawai eh واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تنام sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka ga wanda ya zaɗi shirin a tsakiya muna tattaunawa yau musamman akan kyauta tana na Aisha akramakallahu kana tsakiyar magana ta mata wa'anda suke kace ka so wa'anda kamar mazajen su in sun niyya kyauta sukan hana su baka ganin su kamar matan a kokarin su ga wanda ida ce a bawa ne tunda su mazan watakila suna kasuwa harkar neman kuɗi ya ɗauke musu hankali su kuma sun tantance wa ida ce a bai shi yasa wasu in ba su ce a basu ba sai su ga kamar hanawa suke yi amma suna sawa ana bai wasu kuma
abinda muke magana mana aminu shine kada mutum ya zama manna'in lil khair na'am mai hana alheri mm.
waɗancan ba su muke magana a kansu ba na'am don matar da za ta tattare ita ma don ta bayar ko ta ba waɗanda suka cancanta wannan ba laifi bane a waɗanda ruwar tasu ta kai ga a hana miji ya taimaki yan uwansa a sa hassada a sa kiyayya ko kuma ana bakin cikin ma a ga an bayar Mm.
akwai matar da zaka ga tana zuga ƴaƴanta akan mai gidanta gashi nan yana ba wasu na waje amma ko baya ba ku misali Mm.
nam aibu ne mutum ya ba wasu a waje shi bai ba wa nashi ba amma dai yana da kyau a taimaki mutum ya aikata aikin alkhairi Na'am.
so anan qur'ani ya ce man na'ilil khairin wa tadin asim akwai waɗanda suke masu sifar hana alkhairi masu wuce gona da irin sabon Allah Mm.
so dan Allah mata su yi koyi da nana Aisha ta yadda yanzu ai ba ku jima ba ma wajen annabi ta karɓi ka- kuɗin nan ba ita ta san hanyar da za ta yi ta nema kuma wannan zai nuna mana a ashe lalle dai matan ba sa zama haka abin tambaya yaya nana Aisha su da bacin sadaka suke yi ba yaya ta samu wannan kuɗaɗe take bara ashe tana wani abu na na kuɗi ashe tana tana sarrafa neman kuɗi ke.
tana neman kuɗi kwarai kuwa Mm.
tun daga sama za a zubo mata kuɗin to wannan fiƙihu ne mai kyau da ya kamata mu gane mata ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi ku ba da kuɗi sadaka annabi ya ce ku yawaita yin sadaka saboda na ga da yawan ku a cikin wutar jahannama bayan wannan nana aisha mace ce mai tsananin ibada da bautar Allah tabaraka wa ta'ala ruwa ya ruwaito daga baban shi cewa nana aisha kana tasuru sauma an ruwaito wani lokacin kawai sai ta sha iska ta yi ta azumi kai ka ce ma ba ta shan ruwa alƙasim ya ruwaito na aisha ta kana ta sumu dahar wala tufṭiru illa yawm adha aw yawm fitr wato wani lokacin in ta sh- shammaci mutane za ta yi ta azumi wani ma ba zai iya ganewa tana sha ba sai a ce kai ba a ganin na aisha ma tana shan ruwa sai ranar karam sallah ko babban sallah wadda tana dan sha din amma ba da yawa ba kenan wannan ya nuna matan aure a gidajen mazajen su ya kamata su raya gidan auren su da yawaita yin ibada an ruwaito daga urwa yake cewa wani lokacin na yi sammako na je gidan nana aisha a na yi mata sallama a, sai na same ta a, a, a, a, tana ta sallah tana ta sallah tana ta sallah sai na jiyo a cikin abin da take karantawa sai tana tana karanta famanna alai famanna Allahu alaina wa waqana min adhabis samum Allahu akbar tana kuka tana maimaita wannan ayar famanna Allahu alaina wa qana min adabi as-samum tace na- yace na tsaya na tsaya na tsaya na kasa wato jure tsayi wannan na Aisha ta ki ta yi ruku'i har sai da na tafi kasuwa na je na biya bukata ta na dawo na sake tarar da nana Aisha tana sallah tana kuka ashe mace mai raya gidan mijinta da ibada muna kira ga iyaye mata ku raya gidajen mijin mazajen ku da yawaita ibada da yawan ta yin sallah Mm.
Amir ya ruwaito dangane da wasu wa'azzuka da nana Aisha take mace mai fasaha da wa'azi wata rana take cewa amma ba'du fa innal abda idza amila bi ma'siyatillah bayan haka ya ku mutane ku sani cewa idan dai bawa ya zama mai saban Allah ne to ada hamidu minan nasi zamman abinda yake yi na yabo da mutane suke yabansa zai Allah zai juyar da shi ya dawo ana sukansa ana dargensa ma'ana saban Allah yakan sa mutum ya bakin jini a wajen mutane Allah gyar halin mu Ibrahim ya rawaito daga Nana Aisha take cewa ku dai innakum lan talqaw Allah tabaaraka wa ta'ala bi shay'in khairul lakum min qillati dhunub babu abin da za ku gamu da shi a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala yafi alkhairi gare ku irin wato karancin zanubi mutum yayi kokari a rayuwarsa ya gamu da Allah bai da zunubi da yawa ya Allah ka yafe mana ya Allah ya rabbana ka yafe mana Allah ka yafe mana yace to ta ce duk wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya to ya karanta zanubi idan an zo maganar ilimi mace ce mai karatun gaske da ilimi na na Aisha ta yi karatu ta yi ilimi Abu Musa al-Ash'ari yana ba da labari yace ma ashkala alaina ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadisun qat Musa ban annabi wani hadisi bai taba uya mana ma'anar hadisin da gane fassararsa ko bayaninsa ba Musa bai ba mu taba samun mushkila akan wani hadisi muka je muka tambayi na Aisha ba illa wajadna indaha minhu ilman face sai mun samu ilimi a wajen na Aisha ta warkar da mu kenan nana Aisha ita ce wato wata malama da manyan sahabbai ma suke zuwa suna tambayanta kamar da Imam Zarkashi Allah masa rahama akwai littafi guda da yayi wato dangane da irin amsoshi da nana Aisha ta ta bawa manya-manyan sahabbai yayin da suka samu iskali akan al'amari na ilimi amma kuma ta ba su ansa ta warkar da su mata ku koyi ku je makaranta ku ilimi kuskure ne matar aure kina zaune a gida ba kya zuwa makarantar islamiyya kuskure ne mai gida ya ajiye matarsa baya karantar da ita jama'a jama'a yanzu lokaci ne na ilimi lokaci ne na karatu ku bar matan ku su je su ilimi su san Allah su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san tsarki da alwala su san mu'amalar aure su san jinin al'ada su san jinin biki su bambance tsakanin jinin rashin lafiya da jinin al'ada su san yaya za su tarbiyantar da 'ya'yansu tarbiyya islamiyya idan kuka ninke mai 'ya'yanku matan ku kuka basu a gida ba su zuwa makaranta za a samu matsala akan tarbiyyan 'ya'yanku za a samu matsala akan zamantakewan ku da ku da iyalinku lokaci ne na karatu mata ku cika makarantunku na matan aure da ilimi a samu malamai masu tsoron Allah da mazansu da matansu waɗanda za su rinka karantar da mata musamman a samu mata wanda sun yi zurfin karatu za su rike mana makarantunmu na matan aure da 'yan mata wallahi idan mun yi haka to mun yi koyi da nana aisha muna fatan guzurin da za mu ba wa mata na ilimi akan ilimin nana aisha ya zama abin koyi a gare su masruk ibn al-ajda ake cewa muna rantsuwa da Allah nahlifu billahi laqad ra'ayna al-akabira min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna aisha anil fara'id yace mun rantse muku da Allah ya ku yan uwa wallahi mun ga manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna jale kuma suna zurubtu su je su dawo a gidan nana Aisha suna tambayin ta akan raban gado kai wannan mata ta yi ilimi nana Aisha ta yi karatu urwa yake cewa daga babansa ba wani wanda na gani ni dai a fahimta ta mara aitu ahadan minan nasi a'lama bil qur'ani wala bi faridatin wala bi halalin wala bi haramin wala bi shi'rin wala bi hadithil arabi subhanallah wala bi nasabin min aishata yace ni dai na rantse muku da Allah in ji Urwa daga baban shi yace wallahi ban taba ganin mutumin da yake masanin Qur'ani masanin raban gado masanin halal da haram ga sanin waƙoƙi na larabawa da labari da tarihin larabawa na jahiliya da sanin dangantakan mutane irin na Aisha ba yar gidan sayyidina Abubakar kenan baiwar Allah shukan alheri arziki Allah ya bata karatu Allah ya bata ilimi duk matan annabi dama kai imamu zahabi ya ce a duniya a zamanin ta ba a taba yin wata mace mai ilimi irin na Aisha ba Allahu akbar Hisham ibn Urwa ya dada ruwaitowa Urwa wata ran yaje ce na Aisha ya ummata ya mamana ina mamakin wato wato wato ilimin ki fahimtar addinin ki أقول زوجة رسول الله وابنة أبي بكر ما ترى النبي أرجدا سيدنا أبو بكر قال سنينكي ولا yace wala ajabu min ilmiki bi shi'ri wa ayyamil arab ga sanin waka ga sanin tarihin larabawa da yaƙuƙuwa suka faru tsakanin larabawa wallahi sai in ce wannan yar gidan abubakar ta ilmantu ya ce ni dai ban ga wani wanda ya fi ki ilimi ba Allahu akbar me sirrin da ya sa kika samu wannan ilimi a wata riwaya urwa ce yaya aka yi na aisha kike da ilimi na sanin harkar likitanci ta ce tsabar zama da annabi da haddace magunguna da bayanai da annabi yake faɗa a gabana kuma nake riƙewa Allah ya ji ƙanna na Aisha amin Allah ya mata rahama amin
da ƙarshe abinda za mu tsaya akan insha Allah ta'ala shine bayani akan ah, rasuwarta da ƙarshe dai da inda za a je kuma dole sai rayuwa ta ƙare Mm.
annabi ya tafi ya batta duka duka shekara sha takwas Allah ya ƙara mata yadda amma ta zauna um, kamar yadda ruwaya ta zo um, abdullahi ibn abbas wataran ya zo gurin nan aisha na neman izininta uh, zakwan yake cewa ni ma sai na shiga tare da shi sai na tarar da ɗan uwanta abdurrahman abdullahi bin abdurrahman kai sai ce ga ibn abbas yana neman izini aka gaya mata ta ce bismillah ya shigo sai ta ce kyale ni rabu da ibn abbas sai ce ya mama ibn abbas yana cikin 'ya'yanki na kwarai yana miki sallama kuma ya zo ya miki bankwana ta ce to ka bashi dama ya shigo ta ɗan yi fushi ne da abdullahi ibn abbas ya mata wani abu Mm.
amma a matsayinta na uwa ah, sai ta yi haƙuri ta ɗaya shigo ɗin ah, sai ya ce albishirinki tsakaninki da ke haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masoya saura kawai ranki ne ya fita kina tafiya da kin mutu insha Allah zaki haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a a a- a- a barzakh Mm.
ta ce alhamdulillah ah, na gode wa Allah ya ce ke ce mafiya soyuwar mata a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya faɗa bai taɓa son wani ɗan adam irin yadda ya soki ba kamar yadda hadisin abdullahi ɗan amr ah, ya tabbata kuma ta dalilin ki Allah ya saukar da ayat taimama gashi nan ana nan eh ta gaya mata dai falala Wurinta, na'am.
yace Allah ya saukar da wanke ki a cikin suratu an-nur Mm.
min fauki sab'i samawat Mm.
mala'ika jibril Allah ya aiko shi dan ke gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma cikin taimakon Allah Allah ya wanke ki ana ta karanta wannan aya ko ayoyi har duniya ta tashi Mm.
ci wannan abin yabo ne a gare ki alhamdulahi ta ji wannan maganganu da ibn abbas ke gaya mata kuma ta yi farin ciki ta ji wato a a murna da ƙarshe ta ce ibn abbas na rantse maka da allah da wanda raina yake hannunsa wallahi na so a ce an manta da ni ma babu ni gabaki daya wadittu anni kuntu nasiyan mansiya na shi Allah ya mata rasuwa ranar talata a sha bakwai ga watan ramadan Mm.
ka duba girman Allah sha bakwai ga watan ramadan Mm.
shekara ta hamsin da bakwai tana da shekara sittin da shida Na'am.
annabi ya bar tana shekara sha takwas ta rasu na shekara sittin da shida Mm.
a wata riwayar aka ce ta rasu shekara ta hamsin da bakwai kuma ta ce abin ne ta a wato baki'a tare da 'yan uwanta mata annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma abu huraira shi ya mata sallar gawa allahu akbar a lokacin shine halifan marwan a madina kenan Mm.
eh allahu akbar a wata riwaya shi ma abu hurairan aka ce ya rasu da shi da aisha a shekara guda shekara ta hamsin da bakwai allah ji kanna na aisha Amin.
allah ya fi mata Amin.
sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi a a darasi na gaba to an gode Allah alhamdulillah To masu sauraro kai tsaye maza mata za su iya saurara kiran mu kan layi kamar haka sufuli takwas sufuli shida shida biyu sufuli sufuli takwas takwas biyar sai kuma maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai sakon karta kwana da ya haɗa maza da mata a kan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara akar makallahu ga wata tambaya ce assalamu alaikum ina ma malam fatan alkhairi don allah malam tambaya ta ita ce malam ya halatta mace ta nemi saki a gurin mijinta idan har ba ta jin daɗin zama da shi yau shekara biyu da aure babu kyakkyawar mu'amala tsakanina da mijina asali ma ba na son shi biyayyar iyaye ce ta saka na aure shi akwai matsaloli da yawa tsakanina da, da shi amma wanda suka fi damuna su ne rashin gamsuwa a kwanciyar aure da kuma rashin tsafta da yake da shi na gode to um, wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske kullum abin da ya kamata mutane su gane shi aure fa ana yin sa ne bisa ra'ayi da fahimta da yadda da juna da kuma gamsuwa ya kamata mace ta auri mijin da take son sa yake son ta ana zaman lafiya kuma kowa yana iya ɗaukewa juna hakki a da farko ina baki shawara in zaki iya haƙuri waɗannan abubuwan idan za su gyaru da matsaloli in akwai hanyar da iya gyara su to ta hanyar ke ko ta hanyar iyaye ko waliyai to a gyara wannan al'amari a cigaba da zaman auren idan ko ba za su gyaru ba to ba laifi bane dan kin neme sake ki daman hadisin da yazo manzo Allah yana cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin yace duk matar da ta tambaye mijinta saki ba tare da wani uzuri ba shine mai laifi aka ce ba za ta ji kanshin aljanna ba amma wanda take da uzuri kamar yanzu wannan watakila bai da lafiya ne watakila ya shagaltu da wasu matan ba ita ba kaji abin da ta ce ba ta iya haƙuri da shi ne akan larurori na abin da ya shafi gamsarwa ta iyali da kuma abin da ya shafi tsafta ko kazanta da sauransu to kuma magana ta gaskiya dole ne a samu kafa'a tsakanin miji da mata duk mijin da baya iya gamsar da matarsa saboda larura bai lafiya ya nemi magani idan matar za ta iya jure masa a haka to ta yi haƙuri ta jure a haka shi amma in ba za ta jure ba to ta raba auren ta je ta auri mijin da zai iya gamsar da ita don wannan ba abu ne da wani zai iya magance mata ba uba bi zai magance ba uwa bi ba za su magance ba kuma ga kazanta maza su daina kazanta wa matansu wallahi wasu mazan malar suna cutar matansu saboda ba ka saurara mu yawa ka saurara mu wallahi tallahi idan mata suna baka labarin kazantar da wasu mazan suke a gida hankali bai zai dauka ba kai wani daga ganin sa a titi malam aminin ka ganshi kace yanzu wannan yana da mata wannan ya haka yake zo afkawa matarsa ba tsabtace jiki ba ka ga mutum ya zauna kusa da kai yana wari haba jama'a ba daidai bane wallahi akwai cutarwa so duk mace da take tare da miji da yake da kazanta ta yi kokarin ta sa shi ya rinka yin tsafta ya rinka kula da jikinsa na'am yawa dakta abin da nake so in ce kamar matar ba ita ce za ta canja shi ba da safe yana tashi To in ta ya kai ki man canjuwa ruwa, fa?
da daddare ta kai man ruwa in ya kifa akwai matar da ce wallahi haka zaka kai masa ruwan tun yana ana ruwan zafin ka ruwan haka zai zai zai sulale ya gudu ya tafi ba zai wankan ba musamman yanzu lokacin sanyin nan maza ba wanka suke ba wallahi ba sa ka tambayi matan su gaya maka inda zaka daga yawa zaka sha mamaki wallahi Na'am. Aka ce, Assalam, malam don Allah a jakunan mata masu ɓoyewa mazajensu al'amuran da ke faruwa a cikin gidajensu, ko da abun da ya shafi ‘ya'yansu ne, malam akwai babban hatsari.
wannan gaskiya ne daga cikin wato abubuwan da matan wasu suke yin rashin kyautawa shine mace ta zo abin da yake ya shafa hakkin mai gida da za a sanar da shi ya tsawatar ya gyara amma ba za su gaya masa ba sai abu ya lalace sai daga baya zo ya je wannan khiyana ce ha'inci ne na zamantakewar aure bai- ba- bai dace ba kuma kuskure ne kuma Allah zai yi tambaya akai na'am Salamu alaikum. Muna tare da wa.
tare da maman abba So, maman Abba, me kike ɗauke da shi cikin shirin?
ina wa malam fatan alheri wannan magana da ya faɗa ta kasanta ba karya yake ba wallahi
Ato. Allah saka miki da alheri hajiya na samu na samu lauya kenan hajiya tana mun abin nan mugayen azamai da maza yanzu hajiya ya hakuri wanda muke tare da shi wallahi tallahi da zafi ne kusan wata uku bai yi wanka ba Ah, hajiya to.
Kusan a jikin su, a hajiya to wankan da na ba fa ai yana na da ba wallahi to Allah dai ya san da zai da bayan sa kawai To, Allah ya samu da alkhairi To, madalla.
Allah ya saka da alkhairi kaji malam Aminu ko kaji abin da na gaya maka ko to kaga wannan matar ta ma fi ni zafi Allah ya sauke Amin wannan Allah ya aka ce assalam malam dan Allah ina da tambaya saurayi na ne yana shaye-shaye Eh, yana shaye-shaye ya faɗa min bai ɓoye min ba amma ya ce asiri ake masa na'am magana aure har ta shiga iyayena ba su san yana yin shaye-shaye ba na ɓoye musu na'am saboda ina ƙaunarsa sosai Na'am.
gashi baya kula da ni sosai Yep.
sai ya- sai ya daɗe bai zo gidanmu ba idan na masa magana baya lallaba ni sai magana kowace don Allah malam ina so a bani shawara shawara ta kun ji abin da yar uwa ta ai ta faɗa ta ce wai ita na fi tunanin jarraba- jarrabawa ta ce wai jarrabawar ta ce haka aka jarrabe ta ke a'a ki nutsu dai kar ki faɗa rami ki zai ki kasa fitowa yawwa matukar kin tabbatar dan shaye-shaye ne ni dai ba zan baki shawara ki auri dan shaye-shaye ba idan yana son ki saboda Allah ki gaya masa haramun ne shaye-shaye ya daina ya saba wa addini ya saba wa al'ada ya saba wa zamantakewa yanzu gwamnati kama yan shaye-shaye ma take ya zaki je ki kama mai shaye-shaye kuma ya ce wai asiri ake masa to ya je ya nemi magani in ya warke ya daina shaye-shaye ki aure shi kuma duk jaraban nan taki da yake kina son sa wallahi duk ranar da kika aure dan shaye-shaye sai kin kwammace wallahi baki aure shi ba kuma ga alama nan ta bayyana kin ce baya kulawa da ke a yanzu ma da yana neman ke shigo da ke gidansa baya kula da ke ya dauki lokaci bai damu da ke ba kuma ballantana in ya riga ya aure ki ni dai bana ba da shawara ki aure wannan mutumin inda akwai yanda zaki iya gyara shi ya gyaru kafin ai aure to a gyara ki aure shi idan ko bai gyaru ba to ni dai ba a baki na ba Na'am.
dan kada ki zo kina mana fatawar kashe aure Na'am.
Allah ganar da mu Malam fatan alkhairi a gare ka ni ina da saurayi amma yana da ƙarya ga alkawari baya cikawa Yau dai.
saboda haka na ji ba na son sa amma iyayena sun ce shi zan aura a taya ni da addu'a daga sai ta rubuta muna miki addu'a Allah ya taimake ki Allah Allah Allah kada ya kaddara ki aure makareci Da dan ku shaye-shaye.
auren ai da da shayin shaye Da rashin cika alkawari.
to malam wannan kazanta malam yanzu saboda wato ni abin da yake damuna ku wallahi wasu iyayen za ka yi mamaki wallahi kamar ba sa son yayansu yanzu misalin yarka ta ce mijinta mai nemanta makareci ne mai nemanta mai shaye-shaye ne ga rashin cika alkawari ga kaza kuma mutum ya dage ce sai an aure shi wannan ba daidai bane amma ba wallahi.
ka ga su sun kaddara mutumin kirki ne wata To ai su sun kaddara ita ta fi su sanin shi. Bana ba da goyon baya kuma ni bana ba da fatawa akan irin wannan aure da za a ce jale guma a je aure ya mutu shekara ɗaya bana ba da abin maganin kar a yi kar a fara. Makaryaci ya gyara ya gyara mu'amalarsa ya daina shaye-shaye yaya za a ɗauki 'yar kirki mai tarbiyya a haɗa ta da mutumin da yake ƙazami ya je ya nemi sa'anninsa masu ƙarya ko kuma masu shaye-shaye mata 'yan uwansa ya je ya aura amma iyayenki ki bi su a hankali ki ci gaba da yi musu bayani kuma ki ta sallah bacci bai kama ki ba bayar Allah ki ta kiyamul laili ki ce Allah ya canja miki wani To.
kuma Allah zai canja miki kuma muna kira ga iyaye ku daina matsantawa ƴaƴanku suna auren mazajen da ba sa son su kuma wadda rashin salaha su ya bayyana ku daina yi Na'am.
bai da kyau wallahi aka ce assalam Allah ya ƙara malam lafiya malam an yi min aure amma wallahi ko kaɗan ba na ƙaunar mijin wai kai ina kake samu waɗannan tambayoyin ne ni Aka- kam aka- gaba ɗaya gaba aka- aka- duk kun rufe mu abin nan
Akalla. ba na so ma na faɗi sunaye ne don wasu har da sunayensu yau duk matsalolin da aka kawo mana kenan laruri Assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam an yi min aure amma wallahi ko kaɗan ba na ƙaunar mijin mijin nawa ta kai ma ko son ganin shi ba na yi To ka gani?
kuma wallahi malam zuciyata tana ta ingiza ni na yi masa wani abu amma ina jin tsoron Allah a bani shawara shin na furta masa ba na son sa a tashi lafiya sai ta rubuta sunan yanzu kaga yanzu malam aminu mu yi magana ta gaskiya ni kullum na fi yadda da abin da za a yi shi keke da keke gaskiya da gaskiya na'am kaga iyayen nan wani lokacin suna da problem fa Mm.
ana zuwa a yi wa yara matan nan fa aure na dole ma- mazajen da ba sa so yanzu kaji abin da take cewa tana ta kulla cewa ta yi masa wani abu watakila ta kashe shi watakila ta sa masa wata guba watakila ta kaza iyaye ku daina zuwa kuna aurar da 'ya'yanku ga mazajen da ba sa son su kuna kashe musu rayuwarsu ta aure kuna kashe musu jin daɗin rayuwar aure ne so ni shawarar da zan baki a nan gurin shine ina ki bi a hankali na farko ki yi ƙoƙarin matsalolin da kike ga yana da shi zai gyaru kullum mu mun fi son a gyara a harkar aure in zai gyaru to abu duk hanyar da za a bi a gyara ta hanyar iyaye ta hanyar abokane ta hanyar mu'amala ta hanyar ainihin wato a, a, a, a, a gaya masa maganganun da zai sa ya, ya dawo hayyacinsa idan yana da 'ya'ya ki nemi taimakon ƴaƴansa ku haɗa kai ku yi ƙoƙari yaya za ku ku gyara shi idan ko ba zai gyaru ba to ki koma kan iyayenki ki musu bayani cewa ba za ki iya zama da wannan mutumin ba sai miki haƙuri kuma ki san yadda za ki ki convincing ki ja hankalin iyayenki amma wannan bai yi ba ba na son in ji mace tana zaune da namiji ba ta so ba ta so ba ta so mun karanta kesar kesar zainab binti binti jahash a nan gurin da da mijinta zaidu a a a a da abubuwan da ya faru aka ta zuwa aka ce da dole auren nan da da karshen mutuwa yake yi Na'am.
so a daina hada aure wanda wanda wanda bai bai dace ba mace ba ta son mutum a tukukuya ta aje aka yi ta wallahi ba daidai bane a wannan ƙarshe ta ce malam a bani shawara shin na furta masa ba na son sa ne kwarai kuwa ta fito Ka fili gaya ta masa?
kwarai kuwa ta ce wallahi ba na kaunaka saboda dalilin kaza da kaza da kaza karki ce ba kya son ka- sa kawai Ya- ta gaya masa me yasa ba ta son dan ya ji haushi ya gyara ba wai kawai ta ce ba ta son sa ba haka ya ji cewa ta tsane shi a'a ta ce saboda ɗabi'ar ka kaza ɗabi'ar ka kaza ɗabi'ar ka kaza gaskiya ba zan iya zama da kai ba ba na so amma idan zaka gyara fa ni'ima alhamdulillah wannan ba laifi ta yi ba yawwa ba laifi ta yi ba da ta yi shiru abin ya ta kullatan ta ta je bai- hawan jini ya je kashe ta to malam don Allah iyaye iyaye a taimakawa yaran nan yan matan nan a taimaka musu a rinka aura musu mutanen kirki mutanen arziki yanzu malamin abin da zai bar- burge ka wallahi binciken da muka yi da yawa yanzu daga cikin yan mata mutanen kirki suke so na'am mutanen kirki sai mutum ya zo ya karar da ya kake dariya haka ne ai gaskiya ne ai mutum ya zo ya karar da rayuwarsa ya tarbiyantar da yarsa tarbiya mai kyau wai kuma sai ya bari wani kazani wani wanda bai da tarbiya ya zo ya aure ta ya je lalata tarbiyar da yawa yarsa To, ba daidai bane wannan kuskure ne ya Allah ya gane da mu na sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaban fata bangaren shirye-shirye Buhari Isa Sadan da ku daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanci take jagoranta Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كاليأس أن يغشى أمل